بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الصدواء والنسافية ثلاثة safiya ce ta 23 ga watan safar jirman zon Allah sallallahu alaihi wasallam alif 444 daidai da 20 ga watan tara shekarar 2022 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an a inda muke ci gaba da gabatar da daura a cikin littafin al'ilaju bin ruqa min alkitabi was sunnah واللفر الشيخ العلامة المرحوم سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na goma a cikin jaringiyar karatun wannan littafi har yanzu muna nan a inda malam ke mana bayani dangane da ilaju amradin nafsiyya waraka dangane da cututtukan da ke cikin ran ɗan adam wanda suna da girman tasiri wajen ainihin wato cutar da ɗan adam ɗin wannan yana da matuƙar muhimmanci ya zama musulmi yana kulawa da ainihin wato wannan ɓangare ɗin musamman tun da ya shafi wasu shawarwari na gari waɗanda suke taimakawa bawa wajen samun ingantacciyar rayuwa da kuma samun yayewan dukkanin abin da zai haifar da rai wani damuwa ko ya so sa mata rai Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi akan na 23 malam yace hasmul a'mali fil hal ci gaba da gudanar da ayyukanka a halin da kake ciki na rayuwarka kada saboda wani abu ya same ka ka daina zuwa shago ka daina zuwa kasuwa an gani kana da wani project a gabanka ya zama ba ka yin wannan project in komai naka ya tsaya don ka same ka ce wallahi damuwa ce ta matsa mu kaza da kaza da kaza kaza ya faru da ni a lokaci kaza ko wani da wani sun min kaza to wannan ba zai sa ka tsinana wa rayuwarka komai ba a'a ka ci continue kawai mun gane wannan ka ci continue daga inda aka tsaya kawai duk ayyukanka da ka saba yi ne da gobe ka ci gaba da gudanar da su kada ka tsaya mun gane wannan ko wattafarrugu fil mustaqbali da kuma shagaltar da kanka ta hanyar tsara wa kanka ababen da za ka yi a nan gaba gobe jibi gata nan da shekara mai zuwa nan da lokaci kaza da kake sare idan Allah ya rayar da kai hatta ya'tiya lil a'mali al mustaqbila bi quwwati tafkirin wa amal har a wayi gari ya zama aikin da za ka yi a nan gaba ya samu ƙarfin tunani da kuma ƙarfi na aiki na zartaswa daga cikin abin da ya sa al'ummar hausawa ba ta da ainihin wato focus kenan ba ta da hangen nisa sai malamanta su dinga gaya mata cewa nan gaba za a haifi mutane iri kaza nan gaba za a fama da matsala iri kaza amma sai ka ga saboda yanayin situation ɗin ƙasa ko yanayin economy sai ka ga mutum kawai ya ce to wannan abin ma da malam ke cewa zai yi anya kuwa yadda ƙasar nan take kai ba ma tsammanin zai faru kai dai a dai sha'ani to wannan abin sai ya sa ba za a yi tarbiyyan yara a gyara musu inda za su je su rayu a can gaba ba an gane wannan ka dai ku daina ji wa yara tsoron zamani an gane wannan ku shirya wa zamani yaran ku gani in ba za su yi rayuwa mai kyau ba ba ku gane ba kun gani kada ka dinga jiwa yara tsoron zamani cewa yanzu zamanin nan ma ga abin da ke faruwa ina kuma ga zamanin gaba to kuma sai ku fitar da wata al'umma a cikinku masu tarbiyya waɗanda in zamanin ya zo za su zamto mafi alkhairin mutane a wannan zamanin da za su kawo gyara ba kawai a sake a kyala kowa ya lalace ba kuma a kai zamanin a lalace to musibar da bala'in za ta fi ƙaruwa jama'a mun gane wannan don haka jama'a kowa ya tarbiyyan ɗansa duk wanda ya sami tarbiyyan addini ya sami kyakkyawan tsari na rayuwa da izinin Allah shi ne ya samu wani wulaƙanci ko tozarci a rayuwarsa sai dai ga ana samu saboda Allah da manzonsa sun yi alƙawarin za su tsare mutunci da tsufan mutum na ƙwarai wanda ya rayu kyakkyawar rayuwa a rayuwarsa ta ƙuruciya kai dai ka zama nagari duk wani abu da kake jin tsoro game da 'ya'yanka in ka mutu za a yi tsiya za a yi raba kai wajen gado za a yi waye mutuwa ya tashi Allah zai kare maka duk hanyar da kuma Allah zai kare maka zai yi kai baka sani ba jama'a mun gane wannan almuhimmi kai dai ka zama me ka zama nagari ka shirya wa 'ya'yanka kyakkyawar rayuwa da kuma kai karan kanka kada abin da ke akwa a wannan zamanin misali mu ce to ga abubuwa sun tabare yanzu har yaushe za mu ce za mu fitar da wata makarantar da ya ba su haddin Qur'ani kuma a wannan yanayi ko su koyi ilimin boko tatacce ko su samu kaza da kaza sai mu zama very very reluctant sai mu saki kawai mu zauna mu kama kiwuya muna ganin abin ba mai yiwuwa bane to mai yiwuwa ne jama'a kawai dai abin da za mu yi fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka riga kai nufin zartas da abu ka dogara ga Allah an gane wannan rayuwar malam albani rahimahullahu ta'ala babban misali ne game da wannan a anguwar da ya tashi muciya babban titi in ka je anguwa ce wacce take malam rashin tarbiyyanta ya wuce duk inda kake tsammani a can da amma da aka tsaya wajen karantar da mutane ana sa su akan hanya ka je ka gani ba za ka iya kirga adadin yawan mutane masu digiri a islamic studies ne a chemistry ne a engineering ne a ba ina fata mun gane wannan ƙananan ƙananan yara saboda me an tsaya an jajirce wajen karantarwa duk da masu ɓata ruwan suna ɓatawa ka san wani shi tunda bai yi boko ba tunda bai yi ainihin wato wata rayuwa mai kyau ba to kuma ƙoƙari yake rusawa mutane ya danƙara musu irin wannan mataccen ƙwaƙwalwar tashi da irin nashi tunanin kuma yana so dole sai an bi kuma za a samu masu bi ko shaidan ne ya fito yau ya ce jama'a ina masu bauta mu wani zai daga hannu ya ce wallahi ya ɗaga rabi za a samu ko ba za a samu ba to a duniya ma akwai masu bautar shaidan yanzu haka ɗan illuminati shaidan suke bautawa haka ne mun san wannan ai ɗan freemasons wa suke bautawa shaɗa suke bauta mun gane wannan ai so tunda ma abin haka ne ai kun ma sani الرابعة والعشرون مسألة عشرين دا دهدو يتخير من الأعمال النافعة والعلوم النافعة الأهم فالأهم متن أرأي وسا يقو قري زابا وكنس وانا أيكي مي أنفاني وانا ذي رنجي imma dai amfani ga ranka da kuma ainihin wato jikinka da kuma rayuwarka misali mutum ya samu ta sana'a kwakwara wacce zai rike a matsayin ita ce madogarar rayuwar shi wacce zai dinga yin ta a san shi da ita kuma ya kyautata wannan sana'ar mun gane wannan sannan wal ulumin nafi'a da kuma dukkanin wani ilimi mai amfani ilimi mai amfani muna maganin ilimi mai amfani ana maganin ilimin addini a farko jama'a duk wani ilimi amfani yana biyo bayan ilimin addini bayan sa ne sai a ce to a nemi ilimin rayuwa shi ne ilimin boko kullum ina ƙara faɗin wannan zancen jama'a ilimin boko ilimin koyon sana'a ne ilimin koyon sana'a ne kuma ba daidai ba ne yadda muke aikin arewa mutum zai ce shi ba zai je makaranta ba saboda already ya riga iya sana'a iri kaza a'a zuwa makarantar yana da amfani kamar yadda kanawa suke yi za ga mutum da PhD a shagonsa a kantin kwari haka ne a shagonsa a sabon gari PhD yake da shi a boko duk wannan wahalhalin na boko da wa ya shanye saboda min discipline ne a wurin kasuwancin nashi zaka ga yanayin da yake tsara rayuwar shi ta bambanta da wanda bai irin wannan karatun nashi ba hatta a rayuwa kuma mun yadda cewa ko a rayuwa wanda ya fika experience da exposure ai ya fika yanzu mutumin da yake sana'a shekara goma yana cin riba a cikinta yana yi yana jujjuyawa yana gyaggyara ta ba ɗaya ce da wanda ya fara ɗan bana bakwai ba wanda ya fara shekara ɗaya ko wata goma shekara biyu ba lalai ba ne ya kai labari kamar wancan wanda ya kai tsawon shekaru yana yi jama'a mun gane wannan su yana da matuƙar muhimmanci Allah ya mana baiwa kuma alhamdulillah mu mutanen arewa mu ƙara godiya Allah duk wani ilimi da ka sani yanzu haka ana ana fasara shi hatta a cikin TikTok wata ran zamu zo mu sa karatu musamman yaya zaka amfana da kafafen yada bayanai na zamani in akwai ma sunaye za mu kama mu gaya wa mutane irin waɗanda za ku dinga bi suna karantar da ku abubuwa iri daban-daban na zamani da ci gaban technology wanda kai da kanka za ka koya ba tare ka je makaranta an ko ka zo na aji an koya maka ba yan mintoci kaɗan ne ka iya ka koya ka amfana kuma ka amfanar duk zami wannan jama'a ba dan komai ba saboda me saboda ya zamto cewa mu ma mun tafi next level na rayuwa mai kyau ta addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace to jama'a shi kuma ilimi mai amfani kamar na faɗa sai ma ne ce al-ahamma fal aham ka fara da wanda ya fi muhimmanci sai wanda ya biyo shi a baya sai wanda ya biyo shi a baya yanzu in tambaye mu kakaf a ilimin addini wani ilimi ne fi kowane muhimmanci mutum ya fara koya ban ji ba alqur'ani ko alqur'ani saboda alqur'ani shi karanta da mene tauhidi mu dauka mu ce tauhidi da alqur'ani sune mene kashin bayan ilimi mai amfani to ka tabbatar cewa in baka iya alqur'ani ba fatiha ma tana gagarar ka kana wahala to rayuwarka akwai matsala ka dauki matakin gyara tun da wuri tun kafin dare yi maka nemi hanyar gyara in tauhidinka akwai matsala kana jin wani dar dar ko ko danya aka dauko ta shi haka zuciyarka ta riga ta karkata nan ma akwai matsala sai kai gyara bayan qur'ani fa sai wani ilimi ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fiqhunsa ko da fiqhunsa na sanin ma'anoninsa da ainihin wato a abubuwan da suke karantarwa bayan wannan sai wani ilimi ilimin fikihu a ba sai fikihu bane sai hadisi ne asali saboda ai shi fikihu da kake gani a cikin hadisi aka ciro shi shi yasa ce maka hadisi da fikihunsa yanzu duk masu littafan nan ka je ka bibiya zaka tadda suke fitar da fikihun hadisan to fikihun hadisi ne sai a ce wa yajuzu lahu kenan wannan musahabi ne ka gani wa yajibu lahu kenan wajibi ne wannan wa yukrahu lahu wannan makaruhi ne dan mu zo kan ilmin usulul fiqh ilmin musalul hadith ilmin waye waye saboda ba kowa yake iya kaiwa wannan matakin ba muna magana akan ala mustawal am an gani mustawal am na rayuwar musulmi abubuwan da ya kamata ya dan koya ya sani aƙalla ka nemi sanin koda arba'una haditha ne arba'un hadith na Imam Nawawi kai kokari ya zama ka haddace wannan littafin in baka haddace ba ya zama duk hadisin da aka ja aka karanta shi ka san ma'anar shi ka san me yake karantarwa akalla in ba a samu wannan ba to akwai matsala so da kala Allah wani lokaci zamu zo mu sa daura akan arba'un nawawiyya sai mu nemo wani dan sharhi mai sauki wanda kawai in ya karanta hadisi tun daga farko haka shi ka fassara sai ce maka wa fihi fawaid al'ula kaza abu na biyu kaza abu na uku kaza abu na hudu kaza an wuce wannan hadisin an gama shi sai a ji hadisi na gaba ma'ana kai da kanka ka zauna a gida kana zai ka ce a wannan hadisi na karantar da mu kaza ne to a rayuwar kan ka je kana gudanar da rayuwar ka mutane suna abu ta malam baka san manzon Allah ya ce kaza da kaza bane ai abin ma da hadisi yake karantarwa kaza da kaza ne malamai suka ce ka ganin ma kai ma ka zama dan karamin ustazu ko kuwa haka ne baka san ma lokacin da zaka fara daura wa mutane wannan harkar ta ilimi ba saboda abin da ka koye shi da gaskiya kuma ka tsayu akan cewa za ka yi aiki da shi da izinin Allah ba za ka manta shi ba haka kuma ga Allah matsalar ilimi ka koye shi da sunan kawai ka koya don falala irin yadda wasu suke yi su suna karatun hadisin manzala saboda sunan falala ne ba don su yi aiki ba shi yasa barna ta yawaita a cikin mu an gane wannan to bayan wannan gaba ɗaya guda ukun nan alqur'ani da tauhidi sai me hadithi da fiqhunsa sai wani ilimi ilimin mu'amala ilimin shi ma addini musulunci jama'a bangaren shi daban ilimin mu'amala ka zama ka iya mu'amala da mutane ya za ka yi gaskiya ya za ka zama mutum ne wanda za ka kiyaye ƙarya ya za ka yi riko da amana ya za ka yi kasuwanci ya za ka yi in ma gidanka za ka sayar naka ne me haƙƙin makocinka a kanka me haƙƙin da kake da shi ne in wanta kanka ya za ka kiyaye harkar zumunci ya ma ake yin zumunci abubuwa irin waɗannan mu'amala sai ka koye su kuma an gane kamar yadda muka karanta al-huquq lokacin da aka yi corona ko mun karanta fa al-huquq wani ke magana akan haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan shi haƙƙin iyaye bayan shi haƙƙin makwabta bayan shi haƙƙin ƴan uwa na jini bayan shi haƙƙin ƴan uwa musulmi a kanka bayan shi haƙƙin abokanan aikinka a wurin aikinka bayan shi haƙƙin wane da wane ma'ana in aka yi maka wannan bitar sai gane kai ashe ba akwai matsala bangare kaza ina da damuwa ya kamata in gyara bangare kaza ina da damuwa ya kamata in gyara to da izinin Allah sai ka ga rayuwa ta yi seti to bayan waɗannan gaba ɗaya hudun nan sai ka koma kuma ilimin rayuwa shine ilimin boko ilimin koyon sana'a da ala hasabi anwa'iha an gane wannan da gwargwadon irin nau'inta da kuma abin da kai ranka yake so kai a rayuwarka sai kai wannan jama'a mun gane wannan shine ka sami ilimin mai amfani mafi muhimmanci sai mai bin sa sai mai bin sa sai mai bin sa kuma jama'a ba za a kyale abin duka ba ba za a kyale abin me duka ba za a yi wannan ne a yi wancan a yi wannan a yi wancan kowanne za a taba kamar yadda malamai ke cewa fakhudh min kulli fannin shay'a ka koyi kowane ka koyi wani abu a cikin kowane fanni na ilimi da ake yi ka dan koyi wani abu zai taimake ka kamar yadda ake computer era yanzu an gane da global networks da ake amfani da shi ya kamata kai ma ka zama kana dan wayewa kan wannan abubuwa saboda la shakka suna da amfani irin nasu suna kuma da sharrori irin nasu الله تعالى يسامو داشي وخاصة ما تشتد الرغبة فيه ما ليش مسمم ما وند أقوي سنن قدين أتكنسا ما أنا أقوي سنن قدين إذا ممتن ياكو يسيائيا ويستعين على ذلك بالله كما ممتن ينمتي مكوان الله ثم بالمشاورة سنكم دنيما شاورة نقر الروح متانا كيركي فإذا تحققت المصلحة idan abin da bawa yake nema ya samu ya tabbata wa azama kuma ya yunkura wajen nema tawakkal ala Allah azza wa jal to mutum sai ya dogara ga Allah kawai wajen wannan neman eh ba sai ka ji an duba maka ba kun gane wannan ba sai ka irin wancan tashi tsayin da ake magana ba kun ga sun tashi tsayin kala biyu ne ko eh ka tashi tsaye ma'ana kai abin da ya kamata an gani wancan kuma ka tashi tsaye a in za ka kaji a duba maka ka ji a maka istikhara ka ji a yi ma waye mutuwa ya tashi wannan duk halaka ne an gane wannan ai manzon Allah ya ce wai ka ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz ko ka kwadaitu da abin da bai amfanar da kai ka nemi taimakon Allah wajen gudanarwa kai dai kada ka yi me kada ka gaza kada ka yi rauni kada kuma in wani ya sami ka ce da na yi kaza da kaza da kaza ya faru da na yi kaza manzo Allah ya ce wannan yana bude aikin shaidan jama'a mun gane wannan ko musamman in uwa mata Allah ya kara muku albarka da mu baki da a kiyaye الخامسة والعشرون مسألة عشرين دبير التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة كدنك فئي أباكي إرن نئم من الله تعالى إيمك نزاهري دنبائني kun gane wannan malamai suka ce at-tahadduth bi ni'mati illahi wa bi ni'amillahi shukrun ka ba da labari game da ni'imar da Allah ta'ala yi maka wannan shi ma godiya ne Shika wato Allah ya bani saurin fahimta in aka yi abu na kan dan fahimce shi a karan fari in na koma na je na dan kwama na dan karanta su in ga na gane wani lokaci ma na kan haddace gaba daya kaga wannan kana ba da labarin menene ni'ima ce da Allah ta'ala yi maka a Allah ya bani wadata ya mun kaza ya mun kaza ka ibanin alhamdulillah gona ta tayi kyau na
kamar a baya a ilalin al'ain na an ce ka dinga koye kamar ni'imomi irin waɗannan kar ka dinga bayyana a adi zai zo ai zai zo an gane wannan to irin waɗannan ababe gona ta tayi kyau gaskiya alhamdulillah mun gode ma Allah alhamdulillah an gane wannan ai muna godiya ga Allah in ka ce mu kuma muna zakka zai ce to Allah ya kai mu Allah ne ya sa mana albarka kaga ce a ina kaga daga nan kuma ka samu matsala daga nan sai al'aini ya auka wa kayanka ko kuwa zai kama baka wani ya fada maka tun daga zaka masa bakin ciki ba zaka bashi ba ai mun ce a dinga kyautatawa hatta maki ko ka ɗeba ka yi me ka bashi wannan yana wanke wannan yana yana kashe wutar musibar da ke cikin zuciyar shi da karfin hasarin da yake maka domin jama'a hasada ba ta da kyau, hasada ba kyau Allah ka tsare mu da hasada jama'a mun gane wannan ko abin da nake nufi anan dole ne wannan kai domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana so idza an'ama ala 'abdin an yara athara ni'matahu alayhi idan Allah ya bawa ni'ima to ya ga alamun wannan ni'imar da Allah ta'ala yi mishi a tare da shi kada ka zama karmu an gane wannan kada ka zama matsolo ko sa akwai karmu akwai matsolo ko akwai marowaci akwai karmu akwai matsolo to kowannensu ba a san ka zama an gane wannan ai marowaci shi ne ba za ka ci kayan shi ba zai ma faram faram amma magana ya ɗauka ya baka a wannan mugu ne marowaci mugun mutum ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake neman tsarin Allah daga mene ruwa shi kuma na biyun shi ne wa karmo shi ba wai tsabar ruwa ba ne a an fa zai bada ɗin faƙoro yake yi an gane wannan shi madambaci ne ya iya dambe mana kullum hannayen shi a dunkule suke shi baya bayarwa la addini wala dangi wala 'ya'ya wala mata sai dai ɗan abin da ya samu kawai an gane wannan amma matsolo wa ma'adaraka ma matsolo kai ai wato matakin ƙarshe kenan jama'a shine ash-shahih almeni shi ba ce mishi al-bakhil sai ce ash-shahih mai bakan ruwa kenan shine matsolo wanda shi kansa ma yana wa kansa ruwa dan bala'i ba zai sai mota ba Allah ya bashi kuɗin sai mota ba zai gina gida mai kyau samu rayuwa mai daɗi a duniya ba Allah ya bashi ba zai ci mai kyau ba Allah ya bashi hatta kansa ma yana kansa ruwa ballanta na wani kaga wannan aikan ma kai kawancin wasu mata wasu iyalai wasu waye waye mutumin da shi kansa bai amfani da kansa komi ba ina zai ba wani ya ci wallahi akwai da yawa wani fa zaka ji ana maganin cewa wani ba lafiya to a rabi zai ce kai kai kai wannan abin za a ɗauka ne da yawa da Allah ku bani kawai ajiya dan karɓo mun tsumi a wajen wani in yana nufar fashi kaga wannan matsolo ne kuma dukkanmu nan matsolai ne jama'a sai wanda Allah ta'ala ya so an gane wannan me manzo Allah me Allah ta'ala ya faɗa game da dan adam yace wa kana al-insanu qatura dan adam ya kasance matsolo ma'ana mugun marwaci Allah ne faɗa ya ka iya Allah ya ce qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi kace da mutane inda ku ce mallakan taskar arzikin ubangiji na na jin kai da rahma da yake so kawa bayi la amsaktum da kun rike kun hana saboda me khashyatal infaq wai kuna jin tsoron in kun ce zai kare ko da Allah ya ce ba zai kare ba wallahi ba za ku bayar ba wa kana al insanu qatura Allah ya ce dan adam ya kasance matsolo mm matsolo mai tsananin ruwa shi sa sadaka da tafi kowace a wurin Allah shine ka bada wannan dukiyar wa anta sahihun shahihun alhali kana da lafiyanka a jikinka kuna kuma kana da matsananciyar bukata zuwa ga wannan kuɗi an gani amma duk da haka ka cije ka ɗauka ka bayar ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace bar wannan zancen dama haskawa muke yayi ko yawwa malin ya ci gaba da cewa yawwa bayan wannan jama'a fa inna ma'rifataha domin sanin niman da Allah ta'ala yi maka wa tahaddusa biha da kuma bayar da labari faɗin Allah ya maka wannan ni'imar an gani yadfa'u Allahu bihi alhamma to da wannan ne Allah ta'ala yake tunkuɗe maka dukkanin bakin ciki wal ghamma da damuwa wa yahuthu al-'abd wa yahuthu al-'abd 'ala shukri kuma wannan yana kwaɗitar da bawa ne zuwa ga mene yin godiya ga Allah al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa daga cikin abubuwa guda uku ke sa ni'ima da Allah ta'ala yi maka ta zauna a wurin ka dindindin ba tare Allah ya jarce ka a cikin ta ba na farko at-tahaddathu biha batinan an gane wannan ai an gane wannan kai da kanka a cikin ranka ka ji cewa Allah ta'ala ya yi maka batinin kenan abu na biyu wa tahaddathu biha zahiran na biyu kuma ka bayyana wannan ni'iman da Allah ta'ala yi maka gwargwado a fili kowa ya sani a gani a jikinka in Allah ya maka an gani abu na uku shine sarrafa wannan ni'iman da Allah ta'ala yi maka ta hanyar da yake so yadda da ita to wannan shine ake ma cima da baibaye ga ni'ima an gane wannan da baibaye ga mene ga ni'imar da Allah ta'ala iwa ainihin wato bawa Allah ta'ala ya sa mu dace daga dai jama'a kun ji malin ya shiga da cewa yana ci gaba me ya mace mai hawa ok na ta shiga yayi an gano nan ko jama'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malin ya shiga da cewa sai na ashirin da shida ko yawwa to sai mu koma maganar da da abdulkarim ya tambaya a kanta cewa an ce kada ka bayyana cewa aka yi kada ka bayyana sai ga wanda wa yake kaunanka kenan ba an hana bane gaba daya wanda ka san mahasadi ne muka ce kakka ba mutane labari game da abubuwa guda nawa guda uku na farko shekarunka na biyu ban ji ba yawan iliminka na uku dukiyar da Allah ta'ala ya baka to ita ma wannan la ala al-itlaq an gani fa laysa ala al-itlaq wannan shi ma ba an yi talaki ka faɗa wa kowa bane a duniya a'a ka san akwai masoyanka akwai mutanen kirki wanda zaka gaya wa in ka gaya musu kuma za su baka shawara wani Allah ya maka kaza ashe mun kai kai kaza to ka kula da kaza kai kaza kai kaza saboda kaga iri abu iri kaza yana faruwa iri kaza sai ka samu shawarwarin da za su taimaka maka an gane wannan ko jama'a yau amma shi ma sari ka kyale sai dai kawai gari a jikinka a wani an shigo gari ne ka ce wallahi Allah ya yi ko kuwa ma'ana ko da shi yaƙi Allah ya yi sha'a man sha'a wa aba man aba Allah ya ji kamalin Ja'far Mahmud Adam السادسة والعشرون معاملة الزوجة والقريب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة daga cikin abin da za ka magance matsalar zuciya jama'a kyautata mu'amala ga matarka kun san wani shi bai kyautata mu'amala game da iyalin shi in dai akan iyali ne shi kuma nan nogo area ne yana cutar da iyalansa matarsa ne ƴaƴansa ne waya mutuwa ya tashi duka shi kuma zan Allah yana kan gadin mutuwa cewa ke wasu tauso bin nisa'i khaira ku yawaita yi wa mata alkhairi ku yawaita yi wa mene mata alheri ku tausaya musu ku kula da su in ji manzon Allah wasiyar manzon Allah ne wannan da haka jama'a mu kula da mataye mu yi musu alkhairi ta baro gidansu da iyayenta da ƴan uwanta da kowa nata ta yadda za ta zauna tare da kai ta shanye bakin cikinka ta shanye haushinka ta kula da 'ya'yanka ta ɗauki nauyin cikinsu a tsawon wata tara ta haifa ta shayar duk baka biya ta gama wannan kai abin da kake ka kawo abinci in ba ta lafiya ka dan ba ta magani to jama'a ya zama to akwai wani abu na kyautatawa plus tsakaninmu da matayenmu kama doka kawai in mun ba su ci mun ba su sha mun ba su sutura kawai mun gama musu komai a'a dan kyautan nan da za a dinga yi lokaci ba lokaci a dinga yi ka ba ta ita a karan kanta sannan kai wa iyayenta kakkare na abin da za ka bayar manzon Allah ce la tarkananna min al ma'rufi shay'an kada ka raina duk abin da za ka yi ko dan yaya yake na kyautatawa walau an talqa akhaka bi wajhin qalqin ko da ka hada dan uwanka ne ka saka masa fuska an gane wannan tsakaninka da matarka kada ya zamto cewa ba wannan kyautatawa ba siyan man shafawa ba siyan turare ba siyan kayan kwalliya da yau ba ma yi tsakaninmu da Allah muna yi a faɗa tsakaninmu da Allah mafi yawa muna yi a gajin da kai shiru kaga ba gaskiya eh a'a ai akwai abin da mu muke ɗauka mu a lissafinmu duk waɗannan ba sa cikin wajibi wallahi shi yasa matan da an aure su shekara shekara duk ta koɗe duk ta je mai malam sai ga mutum yana tunanin kai shi fa wallahi ma yana ga zai ƙaro aure ne a ba matsalar ƙaro aure bane ta gidan ma ka gyara ta ka ba kyakkyawan ci kyakkyawan sha kyakkyawan kulawa ka gani sai ka je ka auro amaryan ka mata Allah ya isa wata eh a garin nan ya faru wani matan shi ta sashi a gaba da rashin da'a da rashin biyayya ba ta irin kwalliya ba ta cin waye-waye ya matsa sai ya ƙaro aure ran da ya ƙaro auren aka zo aka zauna irin a falo daga amarya ga kuma uwar gida da ya zauna ya kalle su ya kalle su ya ga kai ai bai fa ai uwar gidan nan ta fi amaryan nan sai kalle uwar gida ce mata kai Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa cuce ni wallahi ta ce me ce to ban shirya ba shi kaje ka sani ƙaro dama kin san zaki iya gyaruwa ki koma kina kirki kina yin kaza kina yin kaza amma kika iya mun gano wannan ai to su ma mata akwai kuma tsiya irin nasu zuma eh yi mana gwargwadon yadda kike kyautawa mijinki shi ma gwargwadon yadda shi ma zai yi mi zai ji daɗin kyautata miki kake ɗauka cewa kuma shine kaɗai zai ta miki ke ba kya naki ɓangaren a'a kuma da yau matan mu ne ina ganin su da rashin wayewa da kidahumanci da yawa wato ya kamata mace ta fi kowa sanin mijinta har uwar da ta haifi ɗa bai kamata ta fi ta sanin halin ɗanta ba ƙa'ida ne tunda ba da mahaifin shi ke rayuwa ko da yaushe ta dai wani ɓangare ne amma ita ta kwana da shi ta tashi da shi nan zai zo ya kwana nan zai ci nan zai sha nan zai yi lissafi nan zai kaza na rayuwa an gane ki san waye shi in marowaci ne koya mishi kyauta an gane wannan in mugu ne ko ya mishi kirki in kaza ne ki kokarin juya shi ki dan karantar da shi wasu dabi'u na gari za ki ji daɗin zamantakewa da shi amma in kika kyale shi kawai gingirin gim to za ki ga baka kwarai da gaske in ya zama na gari kowa zai amfana amma mu matan mu ba su zauna da mutum su yi shawara ba in za su yi abu sai dai ka kawai tana yi tunda kai ma ka baka koya mata ba cewa in za ta yi abu ta nemi shawaranka ka'ida mace in tana ƙashin ka ko me za ta yi da dukiyarta ma sai ta tambaye ka ina so zan yi kaza da dukiyata ba ba fada ka bane amma dole sai ta nemi shawaran ka wannan ka'ida ne an gane wannan ko da ba dukiyar ka bace to akwai haƙƙin ka na a nemi shawaran ka akan abin da za a yi to matsalar da ke faruwa shine yawancin mazajen wasu mugaye ne kuma yau da rani in ya ga matar ya matar da wani abu kullum kokarin shi za a iya sarwantar da wannan abu wani ma cewa yake yi da wata da wata gurguzu ta yan boko cewa ai ka kai daga iyali mace da ba alinta da ta dan gita da wasu ta kama rashin biyayya wannan zalunci wannan mugunta ne mata manzo Allah ita ta dinga ɗaukan ɗawainiyar rayuwar shi har ya kai zuwa matakin da ya kai da dukiyarta da shi ake kasuwanci da shi ake komai ta wa manzo Allah riga ta mishi komai ta mai sutura duk abin da yake bukata na da'awa ta mishi manzo Allah bai ta'amanta da alherin Khadija ba dan me Allah ya mata ka arziki mun wuta kake wa kanka inda ka bata da arzikin da yawa abubuwan da ya kamata kai kai wa ƴaƴanka ita zata kafin ma kai ita tayi in makaranta ce akwai matsalar biyan kuɗin makaranta kan ka biya ta biya in ya zamto akwai kyakkyawan zamantakewa a tsakaninku amma wani duk hanyar da zai bi wajen ya daƙile arzikinta kan ma ya shiga hannunta ta ɗan samu wani abu to sai ya yi wai kar ta fara ganin wai kansu daidai haba malam ai har duniya ta naɗe ba wata mace da za ta ce wai kanta ɗaya da namiji ƙarya ne Allah ya riga ya raba ina fata an gane Allah ya samu dace zaka jama'a mu daina wannan nazariyat din sannan abu na biyu jama'a ko da mace tana da wadata to ba daidai ba ne ka ce haƙoƙinta na shari'a kuma ba za ka yi mata ba sai dai in ita ce ta ce maka a'a na hutar da kai kaza da kaza da kaza kakka yi kaza da kaza kakka yi na ɗauke ma wannan kakka yi mun amma kai mun kaza da kaza in ko ba ta yi wannan ba ko ta fi ka wadata ba maganin cewa kai ka noke ba za ka yi mata ba sai yake wa kanta a wannan zalunci ne ba shari'a ba ne na'am sai dai mutum ba shi da amma in dai kana da shi dole ka yi mata illa iyaka in ta ga dama sai ce maka a baban wani ba shi kawai ai ma na riga na akwai kaza ita ma sai ta riga tausaya maka saboda me kana tausayinta an gane wannan amma ita mace in baka tausaya mata tsakani ga Allah ita ma ba za ta tausaya maka ba wannan ka'ida ce kuma ko Allah ma haka yake la yarham man la yurham duk wanda baya jin kan wani Allah baya jin Allah baya jin kansa nayi wannan magana saboda na san me nake faɗa ne jama'a wani raban da ya bada naira ɗari biyar ake bane a gidansa mata biyu ƴaƴa goma sha uku raban da ya bada naira ɗari biyar wa ɗari biyar nan za a sai shinkafa a ɗari biyar nan za a sai taliya a ɗari biyar ɗin nan za a sayi manja a ɗari biyar ɗin nan za a sayi gawayi a ɗari biyar ɗin nan za a sayi binnan menene magi a ɗari biyar ɗin nan za a sayi gishiri a ɗari biyar za a sayi shambo wallahi akwai wallahi al'azim akwai akwai wanda ma raban da ya bada cefanen naira ɗari biyu a gidansa wallahi ya manta kuma zai je zo na wurin mai shayi sha shayi da kwai da kaza da kaza ya sakan wa matan gidan kawai tun daga tana dan kokari ya sakan mata kawai in an kawo in ka je yana faɗa to an yi magana ce bane in ka je yana zage-zage an ce mishi sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa a kansa ne zai fara zage-zage yana jan ido yana hajjaji ni wallahi ba amin haka duk duniya duk duniya ba wanda ya sai mu a ƙarya kake yi soko mugu mugu ne kai Allah ya tsare mu laka mata maza sai kun ji tsoron Allah kun gyara kuma mata kun ji naku ku yi kokari ku gyara akwai dalilin ne yasa mu maza muke muku mugunta kuma kun sani sai ku gyara tunda mun haska ai ko Allah ya yi wani in kana so ko waya mutum yake yi duk wanda ke kiftawa iyalinsa in yana waya da matarsa za ka gani wani kaza a da Allah ke haƙuri ki dade bari za a kawo insha Allah ai wallahi abubuwa suka dan min yawa waye mutu waye tashi da Allah kaza amma in ka ji mutum me dalla san mi dalla za to mata shi ta kira eh ya fi kowa daga mata murya ya fi kowa taka ta bai kai wallahi malam mata nan suna kunshe bakin ciki a ransu shi za ga suna tarama saboda damuwa magana mai daɗi ma wani ya faɗa wa matarsa rabon da ya faɗa ya manta kullum sai jafa'i shi yasa ga matan duk sun watsa titi suna neman kuɗi saboda mazaje sun kasa to ka gani sai dai me sai dai mata da wani sacin wasa kuma shi magana ta wasu shi ne zai amsa mata amma wallahi ne da lokacin saboda waya ce a nan sa eh sai dai su yi magana ta wasu ga ta kai kwarai da gaske kuma kaga wayar nan ta riga ta raba soyayyar ma'aurata musamman ga 'yan zamani kana shiga gida wayarka ɗauke ta ka sa caji ko ka aje ta a gefe ta gama aikin ta yanzu lokacin mata ka ne ko wali zaujika alayka haqqun ku faɗa da ƙarfi ne ku kwama eh an gani wali zaujika alayka yawwa kai ba ku kwama ban ji ba mun gani ba san faɗan haƙƙin Allah ya kiyaye ma'ana ba za ku yi ba kenan ko ba za a gyara ba kenan to a gyara sannan wal qaribi mu'amalar da za ka yi tsakaninka da makusancinka wanda kuke da jini tare ko wanda kuke mu'amala a wurin kasuwanci ko wani makamancin wannan wal mu'amali da wanda yake aiki a ƙarƙashinka yaranka ne almajirin gidanka ne a'a yaranka ne a wajen sana'a a'a an gane wannan ai gwargwadon wannan shi ma ka kyautata masa mu'amala wa kulli man bainaka wa bainahu alaqa kai duk wanda ya zama akwai wata alaƙar da ta haɗa tsakanin kai da shi a sami kyauta mu'amala idan wajatta bihi ghai aiban idan ka sami wata matsala tare da shi wani aibu wani abu mai muni bi ma'rifati ma lahu min al mahasin to sai ka tunkuɗe da sanin abubuwan da ya maka da kirki wani yana tare da yaron shi tsawon shekara goma suna business tare amma ranar farko da ya fara samun yaron nan da cewa ya yi wani abu na almundahana kawai sai ya kori yaron kawai sai ya kudurta a ran cewa ai dama can zai da aka ya daɗe yana yi kuma kai a ra in aka baka tsakaninka da Allah baka san wata matsalar shi ba to wannan zalunci kai Allah ya ji kan malam Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ba dai ya mutu ba ina jin daɗin kallon shi shiryansa shi kai zalumi ne kai mungu ne tunda shi ba hausa ko eh Allah ya kara masa lafiya to irin wannan jama'a ba haka ake yi ba sai a zo da shi abu matakai ne farko kai da shi kai mai wa'azi wane eh ba haka ake yi ba tsakani ga Allah ban ji daɗin abin da kai mun ba amma na tsaye tsawon shekarun da baka ka taimaka min wajen kaza ka taimaka min wajen kaza kai yanzu ba za ka so lokaci a ce kai ma na ma kaza na ma kaza na ma kaza ba an gane in abin ya tsira ya ƙara yi nan ma ba kwararsa za ka yi ba sai ka haɗa shi ne magabatansa ba yin farkon za ka ce ka faɗa mu ne da ka zauna a yaran na mahaici ne a ya zai ashe na hainta ta ban sani ba yau tun da ya wannan Allah kaɗai sun ma abin da ya baya a wannan zalunci ne gaskiya kai ma inda Allah ya baka irin mu'amalar da kake wa wannan yaron naka wallahi ba za ka sha ba jama'a akwai wanda zai sha nan kun yi shiru kowanne mu a ce da ka aikata kuskure kwaya ɗaya Allah ya kama ka da wannan laifin da duk zunubi ɗayan kayi sai a rike maka kafa in ka ƙara a rike maka hannu in ka ƙara a rike idanka in ka ƙara a rike kundinka kwaya ɗaya in ka ƙara a rike hancinka kwaya ɗaya in ka ƙara a rike ɓangaren baki guda ɗaya ka ba haka za ka yi labari ba za ka yi labari ba kenan jama'a mu ma mu zamto muna da kyakkyawar mu'amala da taushin hali Allah ba ni kun gyarawa da wahala wa ma yulaqiha illa alladhi sabaru wa ma yulaqiha illa bi hadin azim jama'a mun gane wannan ko wa muqaranati dhalika wannan fa ana magana akan da matan da makusancin da yarinka a wajen aiki an gane idan ka samu wani aibin sa sai ka duba abin da yake shi na alheri sai ka tunkuɗe wancan nami idfa billati hiya ahsanu sayyi'a haka Allah ya faɗa ka tunkuɗe mummuna ta hanyar kawo kyakkyawa mun gane wannan kai wannan wa muqaranati zalika ka gwada tsakanin wannan aibin nashi da kuma kyakkyawan kyawun ayyukan tsakaninka da Allah wanne yafi yawa jama'a mun gane wannan fa bi mulahadati zalika tadumu suhba mala yace da lura da wannan ne kyakkyawan zamantakewa zai zama tsakanin kai da wani wani ya ce da dukkan kufacin zama kashi to ya kufar da ita da kai da 'ya'yanka kun gama da ita kun cinye mata rayuwa kuma ka zo kana wani yan yan yan yan da kiyaye kai wato ranar alkiyama gaskiya akwai kallo wayan shari'u sadr sannan jama'a da wannan za a sami waraka na zuciya jin daɗin rayuwa ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبود هكا الإمام منظم الله صلى الله عليه وسلم يتشي لا يفرك مؤمن مؤمنة كذا ونمؤمن يكسكرا يمون نام واتبي وان الله مؤمنا ما تكتشي كون كتشي يرقوا كتشي كوما واتشي كذا ونمؤمن يرمتو يا إيمي yana munanawa yana aibatawa yana nuna ƙiyayyansa ga wata mumina baiwan Allah mace in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan kana kyamar wata ɗabi'arta mata kace bata iya girki ba to amma kuma ta iya kwalliya ai haka ni in bata iya wannan ba tana da tausayi in ba tausayi kuma tana da tsafta ma'ana in ka duba wannan za ka duba wani bangaren ga cewa can ta cinye can akwai matsala can ta cinye me ake so a yi anan check and balance ko sai a ɗan yi ƙoƙari a yi gyara shikenan kan manzo Allah ya ce me Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karaha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna shay'an illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da matayanku da alkhairi da kyautatawa an gani sai Allah ya ce mene fa in karihtumuhu mene ku tana mana yawa ma barakallahu fik fa in karihtumuhunna idan kun kyamace su saboda wata ɗabi'a fasa an takrahu shay'an yazo da yawa kuna kin wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan kathira Allah sai sai ahiri mai yawa mutun ne yazo yana bala'i wannan wannan yar iskar matsiyaciya ya sake ta kwarabi sai yazo yana kuma ya jigo mu shiru wallahi inda ma na hakuri da matan nan ma tamun tamun a bayan na hakura inda na hakuri yanzu ka duba gidan na dawo ba kowa yanzu abinci ma sai dai gidan wani in ci ko in saya a titi ko kaza ka fara ganin amfani da gina sai an zo ana wallah baka ce in Allah ya ji kan wance ba dan ta mutu ba ai in ta ai ta wance gaskiya in banda matsalar kaza dai amma in dai matsalar in dai bangaren kaza ne oh ashe tana da rana da an yi hakuri shikenan sai a zo a lafiya an gane wannan Allah ya sa mu dace مالين يتشغب لتشوى السابعة والعشرون الدعاء بصلاح الأمور كلها كدنجا ين الدعاء ألا يجارى مك الأمر كقبادة جماعة وانا ينا دكسين أبن ديكي مهم منشي أرأي والباوة كدنجا ين الدعاء ألا يجارى مك الأمر كقبادة قومي ننك يزمتو لا بيا لا بيا من قال وانا وأعظم ذلك ما في جرمان وانا شينك كرنت وانا الدعاء مكرنتا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأصلح لي آخرتي وأصلح لي التي فيها معاشي آخرتي التي فيها معادي وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ina nan baba na ku to ina zuwa ko an yi canza lambar ne ba mace lafazin me ya karin anagu اوكي اصل ديني الذي هو عصمة امري ودنياي التي فيها معاشي واخرتي التي فيها معادي هكذا انا اكو فانت ديني واصله اني اكو اخر اي اوكي واخرتي التي اليها معادكم نعم na gane eh haka ne ne kuskure don karantawa wannan an gane almuhim kana cewa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah ka gyara min addini na wanda shine kashin bayan al'amari na a gane shine jigon lamari na addini jama'a kun ji fa kana roƙon Allah ya gyara maka addininka Allah ka gyara mana wa aslih li ko ka ce wa dunyaya allati fiha ma'ashi ma'ana wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi Allah ka gyara mun duniyata wacce a cikin ta nake rayuwa wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi ma'ana wa akhirati allati fiha ma'adi da kuma lahirar da zuwa gare ta zan koma Allah lahirar maka gyara min dinka an zo waj'al hayata ya Allah ka sanya rayuwa ta zamto ziyadatan li fi kulli khairin ta zama karuwa ne gare ni da dukkanin alheri waj'alil mauta Allah ka sanya mutuwa ta zamto rahatan li min kulli shar hutu ne daga dukkanin wani sharri an gani dan akwai wanda mutuwa ke zama masa hutu eh akwai wanda mutuwa ke zama masa wahala mafarin wahala Allah ka tsare mu Mm, Allah ka sa mutuwa ta zamto hutu gare mu wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi وكذلك هكذا متيرين كرنت وانا الدعاء وكرنت اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وأصلح لي شعري كله لا إله إلا أنت abin da kake cewa Allahumma ya Allah rahmataka arju jin kanka kadai nake fatan samu Allah wajenka nake neman rahmanka da falalanka da duk abin da kake ainihin wato bai bayinka fala takilni ai la tatrukni ya Allah kada ka kyale ni qarfat ila nafsi zuwa ga kaina qarfat ain ko da da kiftawan ido Allah ka kaban da wayona kada ka zare min tallafi ya Allah an gane wannan Allah kada ka bar ni da wayona kada ka bar ni da iyawana ka jingina ni zuwa ga raina wai in kula da kaina ko da dai da kiftawan ido ka bar ni wa aslih li sha'ni kullah ya Allah ka inganta min al'amurana ka gyara min sha'anina gaba daya la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai kai wannan addu'a ta kai matuƙa wajen kyau kaga hadda tawassuli da kalmar la ilaha illa anta haka ne ko sannan kuma gashi kace Allahumma rahmataka arju nan ma menene tawassuli da rahmar Allah shi ga jama'a muna ta ƙara karanta wannan karatun ku koyi yadda manzon Allah ke yin addu'a jama'a an ga ce maka kaza ka ce amin sai ka ce dan me galibi ya riga ya zama sha'i a wurin mu amin dan darajar manzon Allah manzon Allah yana daraja wacce ta wuce duk inda dan adam ke tunani amma Allah bai so a dinga roƙon shi da darajar manzon Allah ba ya fi so a roƙe shi da walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da su Allah ya ce ayi in dai kai musulmin kirki ne sai ka bar abin da Allah ya ce ba haka bane ba Allah ya ce Allah yana da kyawawan sunaye fad'uhu biha ku roƙe shi da su daga abin da bai tabbata sahabbai sun rayu akai da tabi'ai suna neman kamun kafa da shi zuwa ga samun karɓar addu'o'insu da sauransu ba da sauran waliyan Allah to mu haƙura mu tsaya iyaka abin da muka sami manzon Allah akai da sahabbansa da kuma ainihin wato salafus salih wajen da suka biyo bayan sa da kyautatawa mun gane wannan jama'a yawwa wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Ahmad kuma Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisi malam yace الثامنة والعشرون na ashirin da takwas aljihadu fi sabilillah yin jihadi don yaɗa kalmar Allah a bayan ƙasa jama'a shi ma wannan yana da matuƙar muhimmanci li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama jahidu fi sabilillah ku yi jihadi don yaɗa kalmar Allah fa innal jihada domin yin jihadi fi sabilillahi a hanyar Allah babun min abwabil janna wata ƙofa ce daga cikin ƙofofin samun gidan aljanna yunajjillahu bihi min alhammi wal gham Allah yana tseratar da mutum daga damuwa da bakin ciki sanadin yin jihadi shine ba za ga an taka ka a matsayin musulmi a kyale ba zai zama kuce da mene izza kuce da buwaya ku ne masu cewa ayi ku ne masu cewa ayi me a bari amma da zaran kun bar jihadi shikenan al'amarin ku ya lalace kenan Allah sai ya dora makiyan ku akan ku a waya gaishe ta gana muku azaba ɗan China su ta kashe ku in kun buza hanyoyi ma su ta kashe ku saboda ba jihadi inda ana tsaye da hukuncin Allah da komai yayi lebar jama'a duniya ta gyaru Allah ya kiyaye muna da sauran aiki a gaban mu wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a wurare daban-daban haka nan Imam Al-Hakim An-Nisaburi a cikin Al-Mustadrak ɗinsa an gane wannan ko Imam Al-Albani shi ya fitar da wannan a cikin Silsilatul Ahadith As-Sahiha mujalladi na biyu shafi 274 ma da cewa hadhihi al-asbabu kaga waɗannan sabubba ɗin walwasa'il da waɗannan hanyoyi ilajin mufidun lil amradin nafsiyya waraka ne magani ne ga dukkanin cututtukan da ke damar ran ɗan adam wa min a'zamin ilaji lil qalaqi yana daga cikin mafi girman waraka daga cutar damuwa depression and anxiety haka ne ko suke ce mishi oh ba tura bane turancin namu za ka ji shi gashi nan ne malam ya mi na karanta daidai ko turancin kada a min dariya eh oke to depression ko kuwa daga kowa turancin yamare depression an anxiety na kuma ka koma wajen yarbawa ke da yarbawa sai ya haƙuri eh Allah ya kiyaye ma'ana yana magance matsalar yawan damuwa a rai an gani liman tadabbaraha amma ga wanda ya zauna yayi nazarin su ya nazarce su wa amila biha bi sidqin kuma yayi aiki da waɗannan abubuwan jama'a da gaskiya ba wai yana yin ba a'a ya zama kai din nan kayi aiki da shi da me da gaskiya wa ikhlas da kuma tsarkake zuciyarka zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar bauta وقد عالج بها بعض العلماء كثيرا من الحالات والأمراض النفسية malamai da yawa sun magance matsalolin da ke damunsu da waɗannan hanyoyin da muka yi bayani na dukkanin wasu irin halaye na rashin lafiyar zuci fa nafa'a Allahu biha naf'an azima kuma sai Allah ta'ala ya amfanar da su amfanarwa mai girma daga jama'a mu mai kokari mu samu wannan tsari a rayuwarmu Allah ta'ala ya samu dace khamisan sai na biyar ilajul qurhati wal jurhi maganin gyambo da kuma ciwo ai gyambo da bambanci da rauni ko yawwa rauni daban gyambo da me daban to ya manzon Allah ya mu'amalaci matsalar gyambo an gane wannan yawwa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza ishtaka al-insanu aw kanat bihi qurhatun aw jurhun qala bi usbi qala bi usbu'ihi hakaza yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani mutum baya da lafiya ko kuma yana da wani ainihin wato jambo tare da shi ko yana da wani rauni qala bi usba'i bi usbu'ihi hakaza sai manzon Allah ya aikata haka da yatsansa wa wada'a sufyanu sabbabatahu bil ard sufyan sai ya dauki wannan yatsa tashi manuniya wannan an gani sai ya dangwali ƙasa haka da ita an gane wannan thumma rafa'aha sannan sai ya ɗaga ta da wannan ƙasan sai ya ce wa qala sai ya ce mu karanta bismillahi turbatu ardina bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina بريقة بعضنا yushfa saqimuna يشفى سقيمنا bi'izni rabbina بإذن ربنا bismillahi turbatu ardina بسم الله توبة أرضنا biriqati ba'dina بريقة بعضنا yushfa saqimuna يشفى سقيمنا bi'izni rabbina بإذن ربنا ma'ana sai ka dangwalo bayan ka dangwalo sai kuma ka tofa yawo ka ce bismillahi turbatu ardina da sunan Allah nake nema maka lafiya da ƙasar yankinmu bi riqati ba'dina da kuma yawun wani sashin cikinmu yushfa saqimuna Allah zai warkar da mari lafiyarmu ko mari lafiyarmu zai warke bi izni rabbina da izinin ubangijinmu da ka yi wannan sai ka tofa duk akan wannan ƙasan sai ka shafawa wanda ke fama da wannan gyamban a wurin da ke masa ciwo shi da izinin Allah zai warke ina fata an gane wannan jama'a kaga addu'a ce mai sauki eh za a shafa kan bandejin mana eh ba za a fasa yin addu'a sai a shafa kan bandejin za ka shafa a gefe ba matsala almuhimmu dai duk yadda za a yi wannan kasan da wannan yawon ya taba jikin kafarsa ko inda yake masa ciwo ko yaya ne ko baka dangwala a ciki ba ka san gwalando bai tabuwa malam da ka kawo hannu musu zaka yana ka wayo Allah da wayo Allah na eh ko wajen wanki aka yi sai an yi dambe haka ne jama'a eh in dai gwalando ne malam gashi dan kankani amma sai azaba Allah ya sa mu dace to manzo Allah ya ce ga yadda za a magance matsalar gwalando an gane wannan jama'a da ciwo to in ya kasance kuma inda kake ba kasafa ila ka shiga cikin asibiti ne inda kake babu kasan da zaka dangwala duk tiles ne ya zaka yi to sai ka dan dangwalo kura in ba kura fa ko ina carpet ne a ɗakin sai dai ka fita ka je wajen kenan ka dangwalo ko ka sa kila kuma ka je gani mara lafiya in kada ba za ka ƙara barin ka shiga ba ya za ka yi to abin da za ka yi misali sai ka karanta tun da ba ka san ba za ka ce turbata ardina ba ka ce bismillah biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina an gani tun da addu'a ce ta neman lafiya kun gane karatun kuwa ya ce bismillah biriqati ba'dina ma tun da ba ka san an ce turbatu ardina da kasar yankinmu to ba ka san sai dai yawun kace bismillah biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina sai ka tofa sai ka shafa mishi a wannan wurin kada kai masa ruwa jama'a mun gane wannan ba shi muke a canza lafazin da manzon Allah ya zo da shi ba keke da keke a'a saboda larura ina fata an gane wannan na'am eh A'a, za ka yi shafan gefe. Ai abin da ake so dama ba wai yawun bane zai bashi lafiya ba zai bashi lafiya. Ai tawassuli kai. Turbatu ardina bi riqati bi ardina yushfa saqimuna bi idni rabbina. Magana ta kare. Na'am. Eh. za ka iya yi kaɗan shafa mishi a koda wuri ɗaya na kuna zai magance sauran duka ina fata an gane Allah ta'ala ya samu dace wa ma'anar hadith ma'anar wannan hadithi annahu ya akhudhu min riqihi min riqati nafsihi abin da yake anan shine mutum zai dangwali yawunsa ala asba'ihi sababa akan wannan yatsar tashi yar manuniya ثم يضعها على التراب سنن سي دنگولا تا akan kasa فيعلق بها منه شيء يدن دنگولو wani abu na kasan فيمسح به على الموضع الجريح سي ainihin wato shafa a wurin da ke wa mutun ciwo aw alil ko wanda ke fama da wannan jinyar ويقول هكذا هذا الكلام في حال المسح sai faɗi wannan maganar a yayin da yake shafan ciwon an gane wannan ko yawwa yayin zaka shafi ciwon ka rigo ya kanka sai kai addu'an kana tofawa sai ka tofa sai ka shafa mishi a wajen ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace in zamu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan ilajul musiba maganin musiba in sadaka maganin musiba ko in ji masu bara ya kuma gaskiya suka faɗa dan manzo Allah ma ya faɗi makamanciyar ta waɗannan kuma hadisai ne da mala ya kawo mana wanda za mu zo mu karanta ainihin wato Allah ta'ala ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka yi mana albarka ka amfana da mu da muke karantawa ka azurta bin ikhlasi a cikin zance da aiki subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kom ka ji tsoron kuma min ne saboda ka san ban da hakuri kawai assalamu alaikum shaka yawo ya gida kwana biyu kai kai kai ka ka ka yayi ka yayi wani alhamdulillah wa alaikum salam ibrahim Assalamu alaikum. Alhaji Allah ya gida ya kai jama'a ya kuri da ni. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya labarin hajjia. Ya rabu. Ya rabu.
ai baka tsayar ba baka tsayar ba
Okay na'am na'am. Gaskiya fa ana ta fa ana ta maka ruwa kwana biyu.